لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيداء من غير سوء آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan rana mai albarka yau muna rana ta yau shi wani rana ne yau ɗin yau talata sha takwas ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu 2022 meladiyan annabi isa alayhi salamu muna cikin suratu tahe ayata ayata 22 Allah yana gaya mana yadda ya aika annabi Musa zuwa ga fir'auna kamar yadda wannan kissosi sun zo cikin surori da yawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mene watmum yadaka ila janahika تخرج بيضاء من غير سوء آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى الله سبحانه وتعالى يتشير فرعون عفوا وأنه موسى الله يتشير أنه موسى wadmum ya daka ka dankulo wato ka taro hannunka ila jana'ika zuwa ga kuibinka ma'ana zuwa ga hamatanka wadmum ya daka ila jana'ika takarid bai da'a da ta fita tana fara min gairu su'in ba tare da muni ba wato ba farin ya zama ya yi muni ba da ta fita fara sol wato hannun annabu musa ɗin bayan da ya jefa sanda da Allah ya ce ƙala alƙiya ya muse fa alƙiya fa izaiya hayyatin tas'e Allah ya ce jefa ta musa da ya jefa yayin ya ta zama macijiya to sai Allah ya ce na biyu kuma wadmum ya daka ila jana'ika ka taro wato hannunka zuwa ga kuibinka ta karij bai da'a da ta fita tana fara min gairu su'in ba tare da wani muni ba wato faran fari da rumo mai kyau suka ce da ta ringa sheki kamar rana Allah ya kawo wa'innan kissa da yawa kamar suratul namli kamar suratul qasasi duk Allah ya kawo irin wannan suratu shu'ara'i duk Allah ya kawo yadda aka ta yi da fir'auna da annabi Musa alaihi salam to shi Allah ya ce takarib bai da min gairu suyi na ta nukura wannan wata aya ne daban kamar suratul arafi ma ya zo wannan hikaya na annabi Musa da fir'auna min ga takarib bai da min gairu suyi nayatan wato wata aya ne uhura wannan kuma daban bayan jefa sanda ga kuma hannu na sheƙi dama ayoyin guda tara Allah subhanahu wata'ala ya bashi kamar da yake faɗa a suratul al-arabi fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummada wad dafadi'a wad dama ayatin mufassala fastakbaru wa kanu qawman mujrimin Allah subhanahu wataala ya ce mun dura musu ruwa lokacin da mutanen fir'auna suka yi imani an tura ruwa ya cika gidajensu suka zama ba su da gurin kwanciya a tsaye suke koyi kwanaki suka yi a cikin ruwa sai iya wanda suka yi imani kaga dai aya a fili kenan amma yadda suke cewa wannan musa wa qalu mahma tatina bi min ayatin litasharana biha fama na laka bi mu'mini suka ce koyaushe ka zo mana mahma tatina bi ayatin koyaushe ka zo mana da wata aya litasharana biha wai dan ka tsafe mu da ita ko ka mana rufa ido to fa ma na Allah ka bi mu'mini na bara mu imani da kai ba to shi ko Allah ya ce to mun dura musu dufan ruwa yayi kwanaki a gidajensu amma wanda suka yi imani da annabi Musa gidansu babu ruwan komai amma wanda ba su yi imani ba cikin ruwa suke ko ina mutum ya je kuma ruwan ya bi shi wal jarada mun tura musu fari gonansu fari ya cinye sai mutum ya je zai ci abinci sai fari su cika abincin wadda fadiya kwaɗi muka zo muka jarabe su da kwaɗi in an yi wannan fuska ce mun tuba mun tuba ka roƙa mana ubangijinka idan la in ka shafta anna la in ka shafta annal azaba la nuri nan laka in ka yaye mana wannan azaba da mu yi imani da kai wal nusran kuma ma aka bani isra'ila da mu sake yayin isra'ila su kasance tare da kai an tura musu kwaɗi ba su yi imani ba wadda fadiya wadda mahayatin na walƙummada mun tura musu ƙwaraƙwatai ƙwarƙwata ya dame su ɗaki riga wando ajihu ko ina ƙwarƙwata bayan kwaɗi aka zo aka walƙummada wadda fadiya wadda mahayatin mun je mun tura musu jini sai mutum ya zo da ya sha ruwa ko ruwan ya zamo jini sai mutum ya zo da ya ci abinci abincin ya zamo jini amma duk da haka ba su yi imani ba falamma ka shamna nula azaba idan mun yanku su idan muka yaye musu azaban wannan jarabawan sai su sake komawa su zauna akan irin halin da suke to shine Allah subhanahu wataala ya ce to anan Allah ya kawo hikayoyin daban-daban a cikin surorin wanda kamar yadda kwanaki muke faɗa cewa akwai wanda suka dinga ɗaukan hadisin manzo Allah suna auna da kai musamman hadisin nan na auren safiya da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ruwayoyi ya zo da yawa wasu sun ce an bashi ita ne a cikin safiyatul ganam da ake cirewa na yaƙi in an kasa kashi biyar فأن لله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه نعم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله abin da kuka ribata na yaƙi to ku sani kashi ɗaya bisa biyar na Allah ne da manzo Allah to na ana kiran safiyat ganam da aka cire wannan kashi ɗaya cikin biyar ɗin sauran kashi hudu ne da araba mayaƙa to anan ne aka ce annabi ya ganta ita safiya sai aka ce masa ‘yar sarki ne daga cikin sarakunan ‘ya'yan Isra'ila wanda aka ci su yaƙi a Haibara. Sabbai suka ce kai kamata annabi ka aure ta sallallahu alaihi wasallam ta da da ‘yar manya ne kuma na biyu akwai hikima cikin aurenta lalla zuriyanta suka ji gashi annabin ma ba wai damuwarsu a zuwa yaƙe sa kwata dukiyarsu bane dama su sun sani lalla ya samu wasu da wanda da su imani dama abin da ake muradi kenan kai ne kake faɗa da mutum sai ka an ce ya wuri kanwanka ko yar gidanku an dai kana da hankali faɗan ya ƙare ko kuma gashi an ce maka sarki ne shi to annabi aka ce a cikin safiyatul ganin wasu kuma suka ce a lokacin da kafin ma a raba ganima ne sai wani sahabi da ake kiransa bihiya bihiyatul kalbi wanda wannan sahabi sabila da zamansa da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka dawo daga yakin ahzabu wanda ake ce yakin gwalolo wanda kafiran duniya lokacin suka yi suka yi maja domin a zo a rushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wanda ranar muke faɗa nan aka tona rami din nan wanda shi wannan a wane ne ne Allah sunan sa yaki zuwa buddi ne ko wane ne jarumin na wanda nake faɗa da sayyidina Ali suka yi faɗa din nan to wannan yakin annabi ya koma gida sai jibril ya zo wa annabi ya ce har ka ajiye makaminka ne bayan Allah ya na yawa amurbir wuddi kwarai kwa amurbir wuddi shi to bayan annabi ya koma gida ka san yakin daga baya iska Allah ya turo iska Allah ya turo ta dinga karere ta kore su suk na mutu na mutuwa suka mutu to shine annabi bayan sun watsa ya koma gida amma ba an sha wahala dan an yi kwanaki ana cikin tashin hankali to sai jibril ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ka ajiye takwabinka ne yace to Allah ya ce a wuce can bani quraiza a tafi bani quraiza annabi an ce yayi wanka kenan yana ɗakin Aisha ta ce sai ga wani mutum ya zo ya dafa kofan ɗaki na ta ce ni dai na ga dihiyatul kalbi ne shi wannan sahabi ne yanzu na faɗi kissasa ashe jibrilu ne eh idan ka zauna wa man ittama bi zawi sa'arati yas'adi in ji wala mai daliya wanda duk ya danganta kansa da mutanen arziki shi ma ya zo mai arziki idan ka zama abokin sarki duk wanda ya ganka ya ga tan sarki ya gani ya ga ana faduwa ana gaishe ka to sabila da haka tun da ya zama sabon manzon Allah shi diyatul kalbi to ga jibrilu ma yana shiga suran sai ta Aisha cewa ta yi diyatul kalbi na gani ya zo dafa kofar daki na ya ce wa annabi to in har ka ajiye takwabinka to Allah shi ya ce bai ajiye nasa ba ni yanzu ku same ni nayi bani kuraiza ina tana ce diyatul kalbi sai annabi ya ce mata ai jibrilu ne to su ma sabai da annabi ya tashi ya je sa kai kira ya ce kar kowa ya sallah ya bani kuraiza la ya salli yanda hadukun illa fi bani kuraiza kar wani ya sallah cikin ku ya bani kuraiza sabai zai kama sauri la ya salli yanda ahadukum al-asr afwan illa fi bani quraiza kar wani ya sallan al-asr a cikin ku da an ce da yamma ne yazo bayan azar kar wani ya sallan al-asr sai a bani quraiza ko bani quraiza nan ba za isa bai rana fadi to wasu sabbai da sai ga rana za ta fadi suka ce gaskiya a tsaya yi sallah annabi ya faɗa haka ne don mu sauri amma annabi bari umurce mu mu je tafiya har lokacin sallah bai fita ba wasu kuma daga cikin sabbai mace zubai suka ce in kwana goma za su yi sun isa bani kuraiza ba za su yi sallah suka ce ai annabi cewa ya karbi sallar lasa suka ce su ba sai dana tawilin wani wanda suka ce ai an faɗa dan sauri bane to shi kenan wannan suka tsaya suka yi sallah su kan sauran sun isa magariba ma ta wuce tukunna suka yi la'asar suka yi magariba ana jiran shugaba ya zo annabi ya zo cikin dare wanda suka yi sallar la'asar suna gaya wa annabi ga shi abin da ya faru mun ce su tsaya mu yi sallah suka ki annabi ya ce ku bai kai suka ce su sun tsaya sun yi sallah mu mun fahimci maganan ka kana nufin mu kai matuƙa wajen sauri ba za ka umurce mu da aiki a lokacin sallah yau shauran kuma suka suka ce ya rasulullahi kai ka ce kada mu yi sallar la'asar kowa a cikin mu ya bani quraiza sai ya ka mu ko muna ganin umurni ne kamar da baka ce wani mu tsaya mu yi sallah ba ai ka san lokaci da fita to ya ga ce annabi ya shiru ya ce wai nan ku kuka yi gaskiya wai nan ku kuka yi daidai wai nan ba sai aka ce kowa yi daidai eh kowa yi daidai amma akwai majala na akawalin ulama'i malamai in ka duba sharhin muslim na imamu nawawi ya kawo maganganun malamai da yawa wasu sun rajatar da wanda gaskiya suka tsaya suka yi la'asar su suka fi hujja wasu kuma sun ce wanda sai suka kai ta can su suka fi hujja wannan shine wato fiqhu kenan wannan shine ake kira fiqhul hadis fahimtan hadisi idan annabi ya faɗa me ake ganewa a ciki to akwai a ciki wayanda suna tafiya a hanya sun dan tsaya hutawa suka ce sai ga dihiyatul kalbi ya zo ya wuce su da sauri suka ce ka annabi ya nan irin sauri ne yake ashe jibrilu ne eh shi ne ya shiga irin nasa idan mutum ya zama wani Allah to sai annabi ma ya shiga suranka wallahi shi ne zaka ga mutum ya yi mafarkin manzo Allah a suran wani wali an gane sabiya da a gwada maka wannan mutumin mutumin kirki ne an gane ko kuma wani mutumi ka taba ganinsa sai kawai kaga ya zo ya maka bishara a mafarki kai daidai da kana ganinsa baka san ya yake ne ya yake ya yake Allah wa alam ko wata rana sai ka gan shi yana ce maka kai aiki kaza kai aiki kaza ana maka ishara ne cewa wannan mutumin mutumin kirki ne to annabi yakan shiga cikin suran bayan Allah kai sai ka ga annabi ma in ka san annabi Musa sai ka ga manzo Allah sura annabi Musa haka bayan Allah suka faɗa yakan shiga suran annabawa yakan shiga suran waliyai kai wani ma kana ganin sa ba komai bane wallahi sai ka ga manzo Allah ya shiga suran sa wata rana wani bawan Allah yana gaya mu ya taba ganin wani babban wali amma a suran wani bawan Allah ta nan santaral ma ke dan ya taba gwada mun shi an ga bawan Allah ma ya ce gaye gaye ne wallahi ce sai ya ga wani babban wali ya zo masa mafarki a suran wannan mutumin yana ce ka san ni wani samari to shi yasa shi Allah yakan ɓoye bayansa mutanen kirki a tsakanin mutane wani kana ganin sa baka san wane ne ba ta yi wa irin su a duniya ba su da yawa to diyatul kalbi kuma sabiya da isa jibrilu yakan zo ya gaida ai Allah yakan turo jibrilu ya gaya wa manzo Allah yana gaida Aisha hadisi ya zo da yawa Jibrilu ne ya ce Allah ya turo ni ka gaya wa matanka Aisha ubangiji yana gaishe ta sannan sai da Khadija ma an sha turo Jibrilu in ji Rabbul Izzat yana gaishe ta kaji wanda suka isa tun a duniya Allah yake turo musu da gaisuwa Allah ya samu a cikin bayan Allah karɓaɓɓu Allah ya samu a cikin Allah bayan Allah zaɓaɓɓu sabiya da haka bayan Allah akwai su kuma duk matsayin da kake tsammani akwai wanda sun wuce wannan matsayi sai ka ga wani bawan Allah an ce maka kai ka san shi a wane ne a unguwanku ko kuma a garinku ko a labari da kake ko kuma a hoto da ke ganin sa sai ka shi a mafarki ana ce maka a mafarkin ga annabi Muhammadu sai ka zo kawai sai ka ga wannan bawan Allah ana gwada maka wannan bawan Allah yana tare da manzon Allah almar'u ma man ahabba to shi wannan diyatul kalbi hikayar mu da muke kai shi ne a auren safiya bayan an ce ta fito ne a rabo na safiyatu ganam na annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce diyatul kalbi ne kafin a gama kafin ma a raba ganima din sai ya ganta sai ta kayatar da shi ya ga ta masa kyau ita yar sarki ne kuma an ce amarya ce ma an yi aurenta da kaɗan aka yi wannan yaƙi aka kuma kashe mijinta a filin daga yar sarki ce ita yar gata ne safiya to shine aka ce shi diya ya lallabo ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na ga wata bayar Allah ban san ko rabo ya zo a cikin rabona ba amma ina roƙon ya rasulullahi ka bani ita in yi sadaka da ita ko in yanta ta in aure ta ko kuma in yi sadaka da ita in yi kuyan gare ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je na baka wace ce aka ce wata ne ka ya faɗi sufanta ya nabi ya faɗa a cikin mutane annabi ya ce ka je na baka ita an gane to da aka zo daga baya wasu sahabbai aka ce sai aka zo aka ma annabi aka ce ya rasulullahi kai fi cancanta ka auri wannan baiwar Allah sabiya da ir manyan mutane ne kuma aurenta akwai hikima a ciki ya rasulullahi wajen zuriyanta da a iya jawo su kaza kaza kaza shi da ya ruwa yake ce wa zikira lahu jamalaha sai aka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenta aka ce gata kuma kyakkyawa ne to wannan kalma fa da aka ce an ambata wa annabi kyakkyawa ce wani mara rabo da ya dori akan wannan ya dinga faɗan wasu maganganu kafiri ma bare faɗi wannan maganan annabi ba sai da mene zuciya in ta ɓaci to dama a ai wani baiti ne da malam mai alburda yake a malam imam al-busiri a cikin hamziya wai wahal yaddahu inau wai wahal yaddahu illa bima fi menene ina'u yana ce ai ƙwariya baya zubar da komai sai abin da ke cikin sa ko yanzu idan ka dauki ƙwariya ai abin da ke cikin sa shine in kawa tsadde zuba ko amma yanzu za ka ɗauki ƙwarya ne da nono a ciki ka watsar kuma ka ce kana so shayi ne ya zuba ciki ai kaga ba yi ba ko da ka ɗibi shinkafa ne a ƙwarya ka watsar kuma ka ce ƙasa ne kake so ya zuba ai ba zai yi ba ko ka ɗibi ƙasa ka ce kana watsar kuma aga abin da ke ciki shi yake zuba to zuciya abin da ke cikinta shi ne yake fita shi ne malamai suka ce ma fika saye zaru fifika abin da ke cikin zuciyanka da sanni dai bayyana a bakinka ko maƙiyi ne idan na gaba da mutum cikin irin lafizansa akan gane ka ji an yabi mutum shi ya kushe shi a sake ban sa ya kushe da aka iya fahimtar lalle yana wani mugun ƙuduri ne da shi to Allah ya sa mu cika da imani to shi ba nan ne sai yake cewa yaya da yi wai cewa da aka yi an ambata wa annabi kyansa kyanta sai ya ce wai an gwada annabi sallallahu alaihi wasallam wai kaza kaza ne akan mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan Allah ya shan kalinka kai dai kai wannan to abin da malamai suka ce so yake a ce masa a ce ita mummuna ne ba wani zuciya wanda bai san abu mai kyau ko ba haka bane sadaka ma Allah yake cewa mu dinga yin mai kyau in dai mu sadaka yana ce walastum bi akizi illa an tugumidu fi wa alamu anna anna Allah ganiyani in da ku yi sadaka ku dinga sadaka da abu mai kyau kuma an aka ba ku abu mara kyau da ƙyar kuke karɓa ya kun ɗan rufe ido kun ji kunyan mutum yanzu mutum ya je ya ɗauko riga ta gama shan ruwa dai baka ya zo da munnansa ta riga ta nan gogeggiya ne sawa kawai za ka yi ai kuma da kale ka ga gaba ɗaya sha ruwa ne kana jin ta ma za ta yage ai kaga da kunya ka ce masa sannan ta gama mutuwa ka miƙo mu ko da kunya za ka ɗan ji nauyi kai dai za ka karɓa dai kana ɗan rufe ido amma yana tafiya za ka kai ma za ka jefa ta a kwandon shara ko kuma ka jefa ta a ɗakin ka ba za ka sake kallon ta ba amma in mai kyau ne fa mun na za ka yaka ta gwada wa mutane to Allah ya ce kuma an ba ku abu mara kyau ya ku rufe ido to dan an ce ita kyakkyawa kawai shikenan mutum ya zama wani magana dan Allah dan Allah ko mu ɗalibai dan Allah ina wani muni a cikin wannan magana bai muni a cikin ta to bai tsaya nan ba sabiya da rashin rabo Allah ya kiyaye mu kuma abun takeicin ko abun tsoron shine da ba yayi aiki wa addini ya ba da kariya wa annabi to malamai na suka ce al'amari ba farko ake ji ba karshe mal amr illa bi khawati al'amari bai zama bai karshe wannan shi yake sa bayan Allah kuka cikin dare suna tunanin yayi karshen su zai zama sabiya da hadisin nan na annabi akwai wanda zai tabautan Allah har sai ya kasance tsakaninsa da aljanna da wuce zira'i bane sai kuma ya koma aiki irin aikin yan wuta sai kuma mala'ika ya zo ɗauki ransa a wannan sai ya shiga wutan kuma ya mutu kafiri akwai wanda dai rayu kuma yana aiki na saban Allah har sai ya raura zira'i ya shiga wutan sai kuma Allah azurta shi ya kama aiki irin na yin aljanna sai kuma mala'ika ya zo ya ɗauki ransa yana wannan aiki sai ya shiga aljanna to shi ne irin wancan bawan Allah ya yi aiki amma yau gaba ɗaya tunaninsa ya dame wanda gaba ɗaya an masa salbu kawai imaninsa an cire sabiyar irin abubuwan da yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai hadisi wai shi kuma hakan wai dai aiki wa addini Allah ka kare mu yasa komai Allah ya baka ka ba hankali duk abin da aka baka jarabawa ne yawa in ma dukiya ne in ma mulki ne in ma sarauta ne in ma ilimi ne in ma farin jini in ma ɗaukaka duk jarabawa ne aka baka baka kowa ba wallahi kawai an baka ne a jaraba da aka yi aiki da shi ne ko da aka yi girman kai domin ba kai ka ba kanka ba ta Allah ya samu cika da imani to kaga aka zo sai suka ce ai hadisin gashi an ce daga cikin safiyatu gana gashi kuma an zo an ce madiyatul kalbi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ita daga ba kuma da aka zo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya canza masa ya ɗauki kuyangu bayi guda bakwai kyawawa ya bashi sai ya karɓe ta ranar ma ya ce wai an sifanta da annabi yana daga cikin wanda yake karɓa a yayi kyauta kuma ya kwaci sai ya faɗo wani mummunan magana wanda annabi ya siffanta me yin irin wannan dan annabi ya siffanta cewa me yin kyauta ya zo kuma ya kwace annabi ya ce kaman kare ne shi kare shi ne yake yi amai ya zo kuma ya lashe ama to wannan magana ta zai siffanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to idan irin wannan aunawa da hankali ya ce to ruwayoyin sun kai hanyoyi biyar ko hudu da aka rubuta hadisi sai ya ce akwai tanakudi akwai iltirabi akwai warwara a cikin ruwayan hadisi an ce a cikin safiyatu ganam an ce an ba madiyatul kalbi annabi ya zo ya karba an zo kuma an ce a annabi ne ana da aka gaya masa ita ya aure ta an ce kaza ya ce wannan yake gwada ma ƙarya ne to shine abin da ya samu ka wannan magana anan shine irin wannan hikaya na annabi Musa yadda Allah ya kawo su a cikin Qur'ani ya bambanta maganganun akwai su wurare kamar kissan annabi Adamu da sujada da shedan Allah ya kawo su ya ya bambanta ayoyin yadda abun yake faɗa to yanzu shi ma wannan an samu ilirabi ƙarya kenan abu eh? Allah ya samu cika da imani Allah ya samu cika da imani sabiya da haka Allah subhanahu wataala ya ce a mene wadnu ya daka ila janayika taqarrib bayda min ghayri su'i nayatul khuri lilun yak min ayatinal kubra dan mu gwada maka ayoyin mu daga cikin ayoyinmu masu girma don mu gwada maka aka ce ita wannan sa hannu a riga ta fi girma duk a cikin sauran ayoyi a wani ruwayan wasu kuma aka ce a jefa sandan ne ake nufi ta fi girma sabiya da hannunsa don da ya zo a surati larabi kaga da ya zo gayawa wa fir'auna da ya ce inni rasulun rabbil alamin haqiqun alayya allah aqula ala allah illa al قد جئتكم بآية من ربك فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده كاغا أتنا كيتي فإذا هي بيداء للنازل توبا هننسى كوي يي كاغا أنا كوي يتي ودمم يدك إلى جنائك كتارو هننك زوا غهما تنكا تقرير بيداء أما تنشوي ونزع يده فإذا هي بيداء للنازل هننسى كوي يتوبي كوي يتدمو tana haske ma duk wanda yake kallo halin kowai ta zama haske take fai za ya bai da'un linnazin sai fir'auna ya ce qalil mala'i haulo illa hadha la sayirin ali yurid an yurjakum min rabbikum fa ma za tamuru yace ai wannan sihiri ne wannan sihiri ne kaza kaza kaza wannan tsafi to irin wannan haka in kaje a a kissan kaga anan dai a baya abinda Allah ya faɗa cewa izri'i naran faƙali alim ku su ko inni ya nasu naran la'alli atiku mina to amma a can kuma suratul naml fa cewa yi falamma atiya nudiya yawa min sha'i ilwadi laymani fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya mushi inni ana Allahu rabbul alamin wa ana al-qiyasat fa izaya hayatun tasbih anan kenan bai za ya kala husa amma a can bai za ya su ubanu mubi to haka dai Allah ya dinga kakkawowa hikayar kalmomin akwai sabani amma duka ainihin ma'anan tarihin duka ɗaya ne a nan Allah ya kan tsuke magana a wani waje kuma ya ƙara to shi ma haka suka ce wannan ruwayan na hadisi ibn hajar ya ce duk abu ɗaya ne ya ce shi wani maruwayacin ya rawaita kawai bai kawo wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama har ya ba ma ita mashidiyatul kalbi ba ko ya rawaci cewa annabi ya ya aure ta ne a cikin ganimansa na rabo wannan safiyatu ganam din koi shi ya rawaita koi bai zauna dauko maka dogon ruwaya cewa san da diya aka bashi aka zo aka canza masa wani kuma ya kawo maka ruwayar da fadin ta sanda aka ba mu diya tukunna aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza ta Allah ya sa mu cika da imani lunuriyaka min ayatin al-kubra na'am
اذهب إلى فرعون إنه تبع قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
لنريك من آية إذا بلا فرعون إنه لقي فقولا له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هو أو نعم ما جاء جنبا تو سيتي اذهب إلى فرعون كتفي زواجا فرعون إنه نجاكو شي ياي جرمان كي ياي ششجي ياتي شي أبنجي to a can suratu shu'ara'i kuma Allah subhanahu wataala lokacin da yace masa da yace anitil a a menene menene anitil qaumaz zalimi ka ka je wa mutane azzalimai sai ya ce masa farisil ila ila fir'auna ka je zuwa ga fir'auna sai annabi Musa ya ce walahum alayya zambu fa akafu an yaqtulu yace ina da laifi gare su ina tsoron kar su kashe ni amma kaga anan bai kawo wannan maganan ba sai Allah ya ce wa Allah fa arsil ila haru walahum alayya zambu fa akafu an yaqtulu fa arsil ila haru ka tura zuwa ga haruna kaga anan ma ayan na gwada cewa kaman a iki annabi haruna ne kai tunda cewa fa arsil ila haru to kuma sai Allah subhanahu wataala hukunci yace a izaba ku tafi ku biyu ku je ku gaya masa ku je ku ce masa inna rasula rabbil alamin ana rasul ba ala bani isra'il wala tu'azzibu mu annabawa ne Allah ya turo mu zuwa gare ka ka sake mana yayin isra'ila mu tafi tare da su to amma kaga anan kuma bai kawo wannan magana ba cewa kai da Allah izabi la firauna innahu dige abin da yace kai qala rabbi shrali sabil Allah ka yalwata min kirjina in zamo don iya ɗaukan duk wani abubuwa da dan gani na jarabawa rabbi ishrali sadri ka yalwata min kirjina wa yashirli amri ka kuma sauwaƙe min wato al'amarina wahalul uqdatan min lisani Allah ka warware min kulli da ke cikin hacce na wahalul uqdatan min lisani iyana ka tsaya to da ya roƙi Allah ɗin ya warware ya yalwata masa ƙirjinsa ya yassare masa al'amuransa ya kuma walware masa kullun da ke cikin haccansa to shine malaman tarihi suka ce sabila da wannan wuta da ya taɓa ci ko lokacin da yake yaro a can kamar da Allah ya gaya mana a suratul qasasi da ya je gidan fir'auna aka je kamar da ma a gaba Allah da ya gaya mana ya je ɗauki wuta ya jefa a bakin da ya jefa ita duk an ce kullum ita asiya tana ce a bar mata a bar mata wannan yara ya zamo sanyayawan idonsu a bar mata shi ya zamo sanyayawan ido ma'ana su zamo suna da ɗa to shi kuma fir'auna da ƙyadda ya bashi to shine a taƙaice dai tarihin da yawa in ya zo na ɗan wasa da shi an ce sai shi annabi Musa ya dinga jan gemun Fir'auna to wasu malaman tarihi suka ce in ya ja gemun yakan ja da ƙarfi sai Fir'auna ya yi ƙara a wani ruwan kuma sun ce ya yi tusa ma wanda ya an ji ƙaran tusa tukunne ya sake kamar irin misali a ce yaro ne mai ɗan wanda ya ɗan fara wayo kana da gulando a hannunka kaza in ya kama duk girman ka da ka yi iyu kafin ka samu ya sake a hankali to haka yake to shi kuma fir'auna yace na gaya miki wannan ba karamin yaro bane wannan ba karamin yaro bane dan dauki mataki a kansa shine yaron da aka ce dai tafiye dai sanadiyan tafiyan mulki na ta ce a kai ko wannan me ya sani shine wata ran waye ta saka wuta da dabino to shi kuma da yazo ya kawo hannu an ce da dabinon da ya dauka sai jibril ya tura hannunsa sai ya dauki wutan ya sa a baki to ya zama an ce annabi musa yana daga cikin mai magana da sauri irin kamar masu yin ina ko mai magana da sauri wanda ba a cika gane maganan ba to shi yasa ya roki Allah ya warware masa wato wannan hacce nasa domin in ya faɗi magana guda ɗaya a fahimci me ya faɗa ya fi kawo kauli don su fahimci magana to a nan a maulan mu shobra da dalano ya ce abin da yasa ya ce wa halul uqulatan min lisani Allah ka warware wato kulli daga hacce na yace sabila da ita hacce ya ce gaba ɗaya a jikin ɗan adam babu gaban da ya kai harci ya ce ita hacce tana iya aiki wato every time koyaushe tana iya aiki amma duk shauran gabbuna ya ce idan ka ɗauki gani iyakacin aikinsa gani ne idan ka ɗauki ji iyakacin aikinsa ji ne idan ka ɗauki hannu aikinsa ɗaukan abu ne da kuma kama abu idan ka ɗauki ƙafa aikinsa kenan tafiya amma idan ya ce ita hacce wato ko ina tana iya shiga yanzu baka isa ka ce da aka yi tafiya da hannunka ba tafiya da ba da hannu aka yi da aka yi tafiya ba kuma baka isa kafanka ka ce da shi da aka dinga karban abubuwa kana wasu ayyuka na ayyukan hannu baka isa ka ba ma kafa ba kamar yadda ba za ka ɗauki ayyukan kafa ka ba ma hannu ba to ya ce amma ita har ce ko ina tana shiga idan kana zaune hacce na aiki in kana kwance hacce na aiki in kana tsaye in kana tafiya kuma shi hacce yana magana cikin ƙarya yana magana cikin gaskiya yana magana cikin halitta yana magana har ma mahalicci Allah hacce yana iya kutsawa ya gaya masa magana sannan hacce ya ce dukkan hatsari dukkan gabbuna suna tsoron wato hacce shi ne da ji wani malami yana cewa wai ihzar lisanaka ihzar lisanaka ayyuhal insanu la yalzagannaka innahu su'ubanu yace ka kiyaye canka ka ji tsoron haccanka ya kai mutum ya kai mutum ka ji tsoron haccanka kada ka bari haccanka ya cije ka domin shi maciji ne ka san maciji ko in ya ciji mutum in ma ba a mutu ba da a sha wahala to shine akan so mutum ko me dai faɗa annabi ya ce ka faɗa alkhairi ko kai shiru tabiya da hacce akwai hatsari cikin lamuransa dama wani hadisi annabi na ce wa hal yakubban na wa hal yakubban nasu ko wa hal yakubban nasa yace shin ana kifa mutane a cikin wuta da wani abu ne yace ai illa menene hadisi yana ce menene hasa'in menene yana ce sai dai abin da harcinansu ya girba abin da duk kaga an kai wa mutane wuta to abin da harcinsu ya faɗa ne ko ya aikata sannan kuma shauran gaɓuna ya bi shi to shi harce lamarinsa abin tsoro ne shi yasa ake so mutum ya faɗa alkhairi kuma shi yasa ake so mutum ya saba ma haccansa da mene da faɗin alkhairi babu abin da yake gyara ce kaman abin da ya kai mene zikirin Allah mutum ya yi kokari kamar yadda wani sahabi ya zo ya ce ya rasu lallai kofofin musulunci ya yawa amma da wanne zan yi riko sai annabi ya ce kada haccan ka ya gushe la ya zalu lisanuka raqaban min zikirillahi kada haccan ka ya gushe yana mai danyantaka da zikirin Allah ma'ana ka zama ka saba masa da zikiri ka zamo ka saba masa amma in mutum bai yi kokari ya saba mahaccansa da zikiri bai saba mahaccansa da alfasha to ko mutuwa ne ta zo abin da zai dinga faɗa kenan ba zai iya faɗan kalma mai kyau ba da yasa ake so mutum ya saba idan haccan ya saba to shi kuma zai tura ma zuciya to zuciya kuma ta ɗauka dama annabi ya ce ita ne gaban da in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci kuma dukkan jiki ya yi mene ya ɓaci to Allah ya sa mu cika da imani na
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا آه النبي موسى يتي waje alli waziran ya Allah bayan kayan wata kirjina ka azurta ni da dukkan abin da rin iya ɗauka ka cika ni da haƙuri ka cika ni da jarumta ka cika ni da ƙarfin hali kan na ji tsoro shine ma'anan rabbi shirali sadiri ɗin ka yalwata min kirjina da dukkan abin da duk wanda zai fuskanci irin wannan sarki na duniya kuma gashi jabberin sarki to Allah ka jefa min kan na ji tsoronsa ai lokacin da su ma yayin isra'ila lokacin da annabi musa ya je har aka yi wannan debate kamar yadda gaba da mu faɗa ai lokacin da fir'auna ya zo dinga yanke kafafunsu ai abin da annabi Musa shi ma ya gaya musu kenan addu'an da yake nan yace rabbana rabbana afrik alaina sabaran ubangiji ka cika haƙuri a cikin ƙirjinmu kada mu karkata kada abin da yake azabta mu da shi ya sa mu dawo an gane to a na'am da ya ce cewa ushdid bi azri Allah ka karfafa shi a menene kalar bishrali sadri yawa kirji ka cika min haƙuri kada azaban da ake yi ya sa su janye su koma wato kan kafirci to da ya ce kuma a shirali sadri wa shirli amri wa lil uqdatan min lisani yafqahu qawli to waj'alli waziran ka sanya mun kuma mataimaki abokin shawari shine mene haruna waj'alli waziran min ahli ka sanya mun waziri a cikin zuriya na shine haruna akhi haruna dan uwana shi nake so ka sanya shi ya zama waziri na domin ya taya ni isar da wannan aika na Allah haruna akhi ushdid bihi azri Allah ka karfafa bayana da shi ko da na mutu wannan sako haruna ya ci gaba da isarwa kuma kaga annabi Musa da ya rasu annabi haruna shi ya ci gaba da isarwa lokacin da aka zo su kuma yan Isra'ila an karbe su suka zo suka dinga bashi matsala kamar yadda Allah ya gaya mana can cikin suratul baqara lokacin da aka ce wa iz kunna dukhulu hadhihi alqaryata wa kulu min ayshitum ragadan wa dukhulu albaba sujadan sujadan wa qulu hiddatun yughfar lakum khatayakum wa sanazidul musini فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقي موسى لقومه anan dai lokacin da aka nemi su shiga wannan gari ga fa abin da aka ce su ringa faɗa an ce su ringa ce hiddatin hiddatin su kuma suka koma suna ce hiddatin hiddatin wai alkama alkama an ce hidda ku dinga faɗa wannan kalma Allah ya sare da zunubanmu Allah lokacin nan Musa ya sha wahala da su aini an ce anan tsakani shekara arba'in suka yi ba su shiga baitul maqdis ba to anan tsakani annabi Musa ya rasu shi kuma annabi Haruna ya ci gaba da fama da su ya sha wahala shi ma aini da su to kaga yace a ushdid bihi azri ka karfafa bayana da shi ko da bayan bayan nan a yanzu ma ka karfafa ni da shi ka san duk mutumin da zai je a sako idan aka hada shi mutum biyu ai yafi mutum ɗaya ko to yace a ushirbi azri wa shirku fi amri ka taro shi cikin wannan al'amari na wani annabci ma'ana annabi Musa ya roƙi a bashi manzanci kenan shine anan wata wasiƙa na Maulan Musho Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa ya kamata dukkan musulmi yayi koyi da abin da annabi Musa yayi annabi Musa annabin Allah ne kamar ranar mun ka wannan karatun anan ko yawa cewa annabin Allah ne amma ya nemi ɗan uwansa annaba haruna a shekaru an ce ya girma annabi musa amma ya roki shi ma allah ya bashi manzanci ya zama manzo mai zaman kansa don ya taya shi isar da saƙon allah kuma ko bayan bayi nan ma ya zama haka to haka ake so dukkan musulmi ka so ma ɗan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka duk abin da allah ya baka ka roki allah ma ya ba mu wani allah wannan ba komai ne ba a cikin mulkinsa ba komai ba ne a cikin mulkinsa duka mu zamo masu tsoron Allah bare ƙara Allah komai ba kamar yadda hadisi ya faɗa duka mu zamo masu saɓan Allah kamar irin saɓan Allah wato Abu Jahale wanda shi da ya ga mutuwa ma aka ce karɓi kalman shahada ya ƙi don tsaban kafirci ya ce in ya mutu ‘yan matan maka da su masa waƙa aka ce to da duk zuciyar mutane da su zamo baƙin kafirci irin na Abu Jahale bare tauye Allah komai ba da kuma da zubo mai tsoron Allah irin na sayyidina Umaru wanda ya kai ma ana yin girgizan ƙasa ya je yi tsawa ma ƙasan ta haɗe kasan ana girgizan ƙasa da ya yi guduwa ake yi ko to guguwa ma aka ganta aka gudu ballantana kuma a ce girgizan ƙasa to amma shi tafiya da matsayinsa a gurin Allah zuja ƙasan yayi yace kar ya ƙara jin ta yi motsi yace kina nufin ki ce ba ya adalci bane a kanki yace kina nufin ki ce Umaru ya zalunci yake yi ya ce wallahi kar ƙasa ta ƙara rawa ya ƙara ji tab Allah ya samu cika da imani to da da mu zama irin sai na umaru ba wa abin da zai ƙara Allah sabi da haka mu so mu ƴan uwanmu musulmi abin da muke so kanmu ma'ana mu cire hasada mu cire kyashi mu cire girman kai Allah ya azurta mu da zuciya wanda take mai kyau ushrik bi wa ashruku fi amri kai nusabbihaka dan mu maka tasbihi idan ka hada an tare da shi da mu je mu ta tasbihi tare da shi nusabbihaka kasira ko mu mai tasbihi mu maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kasira mu kuma yi zikirinka mai yawa kamar yadda ranar muka faɗa zikiri shine yake gyara mutum ya zamo na Allah dama an ce shi ɗan adam kamar yadda ɗazu muka faɗa hadisi ya faɗa zuciya wato komai yana da magogi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam li kulli shay'in saqalatu wa saqalatul qalbi zikrillah komai yana da magogi amma magogin zuciya shine zikirin Allah indai mutum yana yawan zikirin Allah to zuciyarsa za ta goge da ta zama na Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutum baya ya bari zikirin Allahnsa ya yi karanci da ya zuciyarsa ta ɓaci harcensa ma ya ɓaci ya zama duk abin da zai faɗa sai ya dade yana surutu baka ji ya ambaci Allah ba kuma ko masifa ne ta zo Allah ya sauke ko a mota ne da accident a nan ma ka kan iya gane wanda yake tare da Allah wani bare ya zikiri ba tabiya da bai saba ba kuma musulmi ne sai dai ya ta ihu yawwa wani ma ka ji iyalinsa yake kira wani kuma 'ya'yansa wani ma abokinsa yake kira da shauransu Allah ya samu cika da imani amma musulmi mai yawan zikirin Allah masifa na samunsa ko ƙara ya ji to zuciyar ta riga ta saba abin da za ta harbo ma can da ka ji sunan Allah ne zai faɗa ko ya ce subhanallahi ko ya ce la ilaha illallah ko ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya samu cika da imani kai nusabbiha kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira innaka kai Allah kunta ka kasance basiran mai gani ne bina da mu duk abin da muke Allah kana kallon mu na'am
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى walaƙar mananna alaika maratan huri Allah ya ce ƙala Allah ya ce kad uti ta su'ulaka an baka abin da ka roƙa ya Musa ya kai annabi Musa an warware maka haccan ka da dinga fahimtar magananka an yalwata ma kirjinka kuma harunan da kace ya zama waziri ya zama wazirinka kuma an bashi annabtan da ka roƙa tunda an cewa shirku fi amri to an bashi kad uti ta su'ulaka ya Musa walƙar mananna alaika Allah ya ce ai mun maka baiwa ma marratan ukura wani shuɗi daban ai mun maka baiwa ba yanzu muke maka baiwa ba ya Musa kana yaro ma kamar da gaba da karanta aya ai mun maka baiwa waki shine Allah ne kawo baiwa wakin da aka masa lokacin kafin ma ya zo wannan ma'ana Allah yana ce masa ai mun maka abubuwa da dama yanzu ma da mu ƙara maka kamar yadda na annabi a zakariya yake yake faɗa cewa a da ya addu'a ɗin nan yake cewa a walam ya ji'anni jabbaran shaƙiya a can addu'ansa da yake cewa ai Allah walam akun bi du'a'ika rabbi shaƙiya yawa yace ai ubangiji baran zamo wato wanda yake taɓaɓɓe baka amsa addu'a na ba domin can dama na roƙi abubuwa da yawa ka bani yanzu ma ko ba za ka gaza bani ba sabiya da iya addu'a to shi ma Allah ya ce annabi Musa ai mun maka abubuwa mun ma abubuwa da yawa yanzu ma gashi mun da mu ƙara maka na'am
إذا وهينا إلى أمك ما يوحى
iza wahaina ila ummika ma yuhi iz awaina ka tuna yayin da muka yi wayi ila ummika zuwa ga mahaifiyanka ai mun mata wayi mayuwa abinda muka mata wayi to malamai suka ce anan wayi ana yi ne ma annabawa to babu kuma annabiya mace to wannan wayi ne na ilhama aka mata kuma har yanzu Allah na yin irin wannan har yanzu da ka ji mutanen mu idan an faɗi wani abu na ilimi sai ka ji suna cewa wa ya faɗi wannan abun me yasa bai zo a hadisi ba ai wahayi an ce hanyoyin wahayi ya kai kala goma ko tara malamai suka ce akwai wahayi na ilhami wanda Allah zai jefa maka Allah ne ko zai ganar da kai abu ka haɗa kaza da ka haɗa kaza kai kaza ya bada kaza yanzu kamar masu magani ne magani bayan in ya koyi wani haɗa maganin a gurin wani na sama da shi akwai kuma maganin da kai kanka ne kakan iya koya ka haɗa ko ba a samun haka ka haɗa kaza ka anya in na haɗa kuwa paracetamol da menene ake faɗa da menene maganin muran nan ba to mi zagirin da kaza da yawa da menene da shauransu ne zai ba da kaza sai kuma in ya hada ya dace ba na manta ko ni babban likita ya ce wani mai gidansu a asibiti ya ce shi ne babban su wajen likitocin suna karkashinsa amma yana fama da wani ciwon kai amma shi wannan na kasan shi ne yake haɗa masa wasu ƙwaya in ya ba shi ko ya ji daɗi idan aka in ya tashi ya ce a je a nemo masa shi har ya gaya masa abin da ke hada amma wai shi ya hada bai ji sai in ya zo gabansa ga shi ya sani ko kuma yawan aka hada kaza bai ji ya ce to a sake hada kaza da kaza yi kenan ya ji daɗi kaga wayi ilamin ne wannan ba za ka zo to a a a a dubbu a fannin magani aka samu haka ina kuma a addini ko bawa idan zuciyarsa ta zama wankakkiya Allah yana iya magana da shi wayi ilhamin din akwai wayi ne ilhama wani kuma mafarki ne Allah ne ce ka haɗa aya da kaza da kaza ko kuma aya kaza ko salati kaza duk wanda ya karanta yana da lada kaza baka yi sai ka ce mafarki ƙarya bane su da annabi ya tabbatar hadisan mafarki ma ba mu san iyakansu ba ko har annabi ma na cewa sallallahu alaihi wasallama mafarki mai kyau yanki ɗaya ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta wato idan ka kasa annabci kashi ɗari to mafarki mai kyau kashi arba'in da shida ne cikin ɗari ɗin kaga idan ka ce ma da kayi da ka gwada abu ya ce mai mafarki mai kyau ashe ya yi kusan zama annabi kenan ko ya kusan rabin annabi ko amma ba haka ma'anan yake nufi ba ana gwada maka yadda Allah yake magana da annabi ya turo masa sako to haka in dai mafarkin mai kyau ne daga Allah ne shi yasa ba kyau kai tsaye karyata mafarki sai ka ta sako daga Allah ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace babu annabta bayana yace sai dai akwai mubashirat bisharori aka ce ya nemi bisharori yace daga ciki akwai arru'ya saliha kyakkyawan mafarki shi ma Allah yakan yi wayo mutum akwai wayin da kuma a zuciyanka ne Allah zai jefa maka ka hada kaza da kaza wani kuma wani bawan Allah ne zai zo ya ce an ce in ce ma kaza to ka san waye turo shi don an zo an ce salati tana misali salatul fati tana da lada kaza ce sun gama hadisai kabbas ga wannan ladan ba alhali kuma akwai ladan da ya wuce ma abin da aka faɗa na salatul fati kowane salati na annabi Allah ya ce kai ɗaya dai ma ɗari ai dai ma goma afuwan ko to nawa ne ladan salatin Allah ɗaya idan ta ce salatul fati an ce maka tana da ladan wanda ya saukan qur'ani dubu shida ne abin da za a gaya ma kenan to sauka dubu shida ya kai salatin Allah ɗaya ne wa ya san iya salatin Allah ɗaya to biyu fa to uku hudu fa har zuwa goma fa kowane salati kuma ya ce in kai goma shi kuma dai ma ɗari in kai ɗari dai ma dubu to ya san ladan salatin Allah dubu to irin wannan ya kasance su ba salatin suke musu ba ladan to ai akwai ilhama to Allah ya samu cika da imani malam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan
assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi tambayansa yana ce malam da iya cin kwai na cikin kaza ne ta mutu to akwai kwai a cikinta to malam da iya cinsa kuma ana yana so ya a masa bayani na fulfulin da ake a cikin watan ramadana
to duk shauran koyin da yake duniya bai ishe shi je ya ci ba sai wanda ya mutu a cikin kaza ina ganin fa wannan ina ma da kafin ta mutu ne ta yi koyi amma duk shauran koyi bai ishe shi bai kuma wanda ya mutu a cikin kaza to da biya da haka wannan dai zaɓi na gurinsa sannan na filfili kuma da ake yi na filfili kan ga tarawih ka yi tsiya na ga kowa minan laili fa tajjir bihi na fila tallaka Allah haka ya gaya wa annabi da daddare kawai ka yi ta ijtihadi ka yi iya kokarinka musamman yanzu ma yanda ake shirin da a shiga tahajji to muna kiran yan uwa kowa ya kokari ya dinga fita amma san samu ka yi a gidanka in kuma ba za ka iya ba kai dai sabiya da jama'a a jama'atu rahmatun to ka fito masallaci dama shi kwaɗayin masallacin musamman wajejen da ake saukan ƙur'ani ya zama a rayuwanka ka taɓa nafula da ƙur'ani shi ne ainihin abin da ake bukata ɗin amma ba ka fito kuma dauriya ba su da haka mutane su daure su fito in da ka iya a gidanka kai kai ɗaya shi ya fi ikilasi in ba za ka iya ba ka fito jama'a a jama'atu rahmatun kuma hakan ba laifi ba ne kuma Allah albarkan wani bawan Allah ma bukatan ka Allah ya biya a yi kokari dai mutum a ribaci wa'innan kwanaki kamar da mu dai kamar gobe za mu fara wannan sallah ko to Allah ya karba mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fi mu da farma annabi Muhammadu kowa da bukatan sana alkhairi Allah ya biya mana Allah ya yi mana damuwa kowane iri اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدرهم إدار العزيز سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين